أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وشفيئنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه ومن والاه يبدا الله تقال تبتها مولانا الشيخ تجاني به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت رأسا بروح وكلمة Allah Allah masha Allah da khalifansa magajin sarkansa gabaki daya maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu da dukkanin khalifofi da dukkanin mukaddami da dukkanin waliyan Allah har zuwa ran tashin alkiyama to alhamdulillah yan uwa masu jin mu da sauraron mu a ta wato ainihin wannan kafa mai albarka arewa radio duka muna yi wa yan uwa musulmi barka da sallah da kuma farin cikin kammala azumi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ibadun mu gabaki daya Allah ya karba amin ya rabbi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya samu mu daga cikin bayi ingantattu wato ingantattu Allahumma amin to alhamdulillah kamar yadda da yayan uwa suka sani khuddamu rasul sallallahu alaihi wasallam a fi Nigeria sallam duk hisan da aka gama sallah karama ana gabatar da wa'azuzzuka da abubuwa na na faɗakar da yan uwa shi wanda muke ambatan wato ainihin wannan wa'azuzzukan da goron sallah wanda wannan daga wannan shekarar ne muka dawo da abun kuma a gidajen rediyo saboda ya- ya fi saurin isarwa da al'umma saƙo to alhamdulillah a wannan zama namu daga cikin gor- goron sallah da muka fara a yau to mun yi babban kamu wanda muna tare da yau da ashehu abul fatahi a tijani almajiri wadda almajiri yan wai uwa da yawa sun ga aikansu na mu'assasa tasu da irin yadda ake tankara waɗanda suka ke tasowa lamarin sufanci gabaki ɗaya musamman ɗariƙa tijjaniya da mala- da lamarin faida ta maulon mushi ibrahim radiyallahu anhu to alhamdulillah yan uwa a takaicen takaicewa saboda yanayin lokaci da haka za mu wato ainihin shi sai di shabul fatai wa masu sauraron mu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah akramaka Allah kamar yadda almajiri
idan mai masu sauraron katuttukan ku za su ji cewa cewa kamar akwai wata mu'assasa na a karkashin ku da take gabatar da wannan na kamar ba individual ba ne haka kawai eh don haka muna so mu ji ya mu'assasa nan take sannan kuma muna so mu ji manufarta na don da dukkanin alama manufarta ta zo ɗaya da ta hudamu rasul sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi da haka wannan shine wato ainihin tambaya ta farko نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آه الحمد لله سيدي عبد المجيد سيدي دمكي زوني wato membobi a cikin wannan kungiya mai albarka khuddamun rasul wanda dukkan mu khadimai ne na kuran takalmin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah sai dai kamar yadda ka fara tambaya a manufa ta mu'assasatu anwarin tariqati tijaniya wal faidati al ibrahimiyya fil qarrati al ifriqiyya wannan kungiya ce da matasa a garin Bauchi da wasu matasa na wasu garuruwa daban har ma da wasu kasashe makwabtanmu wanda aka yi yunkuri aka bude wannan kungiya ba dan komai ba saboda wasu ahdaf wasu manufofi kamar yadda ka tambaya na farko manufan wannan kungiya shine musulunci yau ya shiga cikin wani irin yanayi na rudani wanda ake samun mutane suna iya kawo musulunci farmaki daga nesa ko daga kusa sawa'un kafirai ne masu kokarin su sa shakka a cikin musulunci ko kuma waɗansu waɗanda a cikin musuluncin suke da rigan musulunci amma suna kawo wa musulmai cikas a cikin al'amarin addininsu waɗannan sun rabu ɓangare biyu sawa'un mutanen nan mutane ne waɗanda suke ba su intima'i da ɗariƙan tasawufu masu kishiyantan waliyai masu kushe ɗariƙoƙi na waliyai to wannan ƙungiya tana ƙoƙarin ta tsaya a fiskan duk wata shubha da za su taso da ita ɓangare na biyu akwai mutanen da suke su kuma suna cikin cewa a da'awansu suna cikin tasawufu to amma suna yin waɗansu abubuwa wanda hakikatan sufanci bai san wannan abun ba lamin karibin wa lamin ba'idin daga cikin abubuwan da suke yi misali akwai taba sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma taba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taba manzo Allah ne taba manzo Allah taba musulunci ne duk wanda yake kokarin ya taba wani daga cikin sahabban annabi kokarin sa kawai ya sani ko bai sani ba da gangan yake ko ba da gangan ba shine manufa ce kwaya ɗaya ruguje musulunci gaskiya ne yawwa da mun sabon manzo Allah su ne suka kawo mana musulunci taba su kuma taba musulunci to su ma irin waɗannan wannan mu'assasa ta anwar ta kan tsaya a fiskan irin waɗannan shubuhohi ta tare su da dukkan waɗansu abubuwa da aka san zai kawo wa ɗariƙu musamman ɗariƙun sufaye cikas sannan daga cikin manufofinta shine wayar da kan al'umma musamman waɗanda suke cikin ɗariƙun sufaye wa bil akhassi ɗariƙar mace tijjaniya ta ya za a yi matasa su tashi su nemi ilimi ta ya za a yi matasa su daina abin nan su daina zaman banza su zamanto suna dogaro da kai sawa'un ta hanyar ilimi ne ko ta hanyar aiki musamman harkar karatu duniya yanzu gaba ɗayanta ta zamanto kawai a duniya ta duru haular ilimi tana kewaye ilimi ne gaba daya duk wanda aka cire shi a cikin silka na marasa ilimi na masu ilimi to shikenan ya ci baya da aka to sai zama na wannan kungiya babban hadafin ta shine ta shiga ta yi ayyuka kare ɗariƙun bayan Allah kare tafarkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da wayarwa matasa kai musamman yan tijjaniya da kuma ma wanda ba yan tijjaniya ba wannan kaɗan kenan daga cikin aikinta kamar yadda ka ji sannan wannan kungiya sai da majid daga cikin ayyukanta ta kan fita gurare gurare kira addawa gaskiya ne da'awa dama shi ne ma asalin hanyar wayar da kan to amma hanyoyin wayar da kai iri-iri suna nan da yawa amma babu wanda ya kai da'awa tana fita ta yi da'awa ta yi waɗansu abubuwa ta yi muƙabaloli akwai muƙabaloli da ta gudanar tsakaninta da 'yan izala wanda aka gudanar da su akan mawdu'ai daban-daban irin su tawassuli irin su tajisimi irin su karama irin su qadiyar salatul fati wanda an yi wannan mukabaloli mutane da dama sun same su sannan daga cikin ayyukanta ta dan yi wasu karatuttuka wanda aka yada shi kwanakin baya musamman akan shubaha da ya shiga cikin ɗariƙan tijjaniya mutane suka rabu uku aka samu akwai 'yan ɗariƙa almajiran shehu tijjani na gaskiya wanda suna bin koyarwan annabi muhammadu shi kuma suna bin koyarwan ɗariƙar da shehu tijjani a assasa wanda ita ma tana bin koyarwan manzo Allah mutane na ɗaya kenan mutane na biyu sai aka samu wasu wanda suna da'awan su sufaye ne amma saboda wata manufa da son zuciya sai su fake da aikin wasu wawaye sai su dinga kaiwa ɗariƙar shehu tijjani hari su dinga kaiwa malaman ɗariƙar hari to kaga waɗannan mutanen kenan mutane na biyu shine waɗanda su ba su tasawufu gaba ɗaya kawai dama duk yanda tasawufu yayi su kyaman tasawufu suke ji to sai zama da su ma suna kawo ɗari ƙari to waɗannan mutane uku waɗanda suke kan hanya daidai sawa'un malaman mu ne to za su ƙara riko da hannunmu waɗanda kuma Allah ya sa muka ɗan fisu ido akan harkar ɗariƙa sai mu nuna musu hanya wannan kenan amma ɓangare biyu da wanda suke ganin suna cikin tasawufu suke kawo tasawufu hari da waɗanda kuma su suna nan suna gefe ba sufaye bane amma su ma suna kishiyantar tasawufu to wannan mu'assasa ta anwaru takan tsaya a fiskan dukkan wani shubhar da za ta za su kawo domin ta yi kokari ta yi maganinsa misali kwana-kwanan nan akwai karatuttuka da karatunta na ƙarshe shine wanda wanda ta yi na cewa mai taken sufi sai sufi tana gudanar da programs wanda take gabatar da shi duk sati a garin bauchi ana gayyato malamai daban-daban suna zuwa su gabatar da wannan program din program mai suna alkaulul fasl tana taɓo ƙadiyoyi daban ƙadiyan tawassuli ƙadiyan kaza ƙadiyoyin kaza ƙadiyoyin kaza to waɗannan abubuwan wannan mu'assasar to sai ta yi wani program a ƙarƙashin wannan alƙawlul fasil din mai suna sufi sai sufi ta ɗauko dukkan wani shubuhohi da ake danganta wa lamu shobrai na cewa ya ce wani abu kaza Allah ya ce kaza ta warware wannan shubuhohin ba kuma da littattafan dariƙan tijjaniya ba da littattafan kishiyoyin wato tijjaniya to alhamdulillahi hakikatan lokacin da wannan mu'assasa ɗaya ne daga cikin membobinta lokacin da ta ji a hidima na wannan kungiya ta khuddamun rasul to dama ita manufan mu'assasa sallallahu alaihi wasallam manufanta shine dukkan wani abin da zai zamana na wayar da kai to ya zamana in an samu wasu mutane da suke da irin wannan wayewan kan to kai kokari ka dan fare musu domin ku tafi tare ku zira tare manufa ya zama daya to in manufa ya zama daya gaya ma zai zama daya wannan haka ne to wannan kungiya ta khuddamun rasul manufanta da irin salon wayewanta da tafiya a zamanance ya yi daidai da mu'assasa don haka to sai zama da mu'assasa tana bukatan yaya za a yi ta haɗu da su domin kamar mataimaka ne kana zaune ne kawai Allah ya kawo maka mataimaka sai ka yi kokari sai ku haɗu sai ku tafi kuma alayi halin kamar yadda zo na gani misali a larasim jagora wanda yake a cikin babba cikin wannan tafiya ta khuddamun rasuli مولانا شيخ نزيف القرموي حفظه الله ورضي الله عنه irin jawaban da na yi talaki daga wajensa to na yi mamaki kwarai da gaske inda za mu samu da yawa daga cikin malaman mu kawai suna mana ko irin wannan jawaban kawai suke mana to shikenan za mu hausiti za mu hausiti to amma akan dan samu tseko daga waɗansu gurare cece ku ce haka to amma alhamdulillah samun irin su ya kwantar mana da hankali ya gwada mana in Allah ya sayar da abin da muke tafiya akai shine daidai kuma insha Allah a kansa za mu ci gaba da tafiya wannan kuma shine kaɗan kenan daga cikin manufofin mu'assasa ta anwaru insha Allah to alhamdulillah yan uwa masu jimu da sauran mu to alhamdulillah wannan shine manufar kuddamu kamar da sai shawul fatu ya faɗa kuddamun rasulu da mu'assasa ta anwaru manufar ta zo ɗaya to don haka kawai mu yanzu kiranmu da matasa ne muridai na ɗarika tijjaniya don babban abin da muke fama da shi yanzu idan saboda shi lamarin ita gaskiya ta fi cancanta da a faɗe ta gaskiya ne sannan kuma idan gaskiya ta zo ko kuma za a faɗe ta ba ruwanka da cewa wani a cikin ku yake ko makamacin haka to idan aka ce za a dinga rurrufe gaskiya to za ka ga cewa ba za a samu kaiwa ga gaci ba mu yanzu to a cikin ɗariƙa muna da wata matsala mafi yawan matasa ko sai dai su fake mutum ya ɗauce ribi ba ruwansa da karatu sai dai ka ga mutum ya tara da suma yana kokarin ya ma tara matasa su dinga bin sa a baya kuma ba karatu ba karatu an yi rawani eh wannan shine babban matsalar mutanen mu shi sa dariƙa tijaniya kamar yadda tarihi ya nuna ko kuma ce tasawuf ma gabaki daya musulunci gabaki daya da sufanci ya tashi kwarai da gaske a tarihi na haka yake har tunda ilimi guda biyu ne ko ilmul haqiqati da ilmul shari'ati kwarai ilimin guda biyu sauka kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sannan kuma idan mutum ya bunu su tunda kan wato ayin sayyidina Ali bin Abi Talib da tunda kan sayyidina Abubakar matan farko halifa na farko na manzon Allah to za ka ga lokacin sufanci na nan dan akwai hadisi da manzon Allah sayyidina Umar yake cewa wani lokacin zai shiga yana ya samu sayin na abubakar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa idan ya shiga ya sami suna tattaunawa sai su shiru wani lokacin kuma ba su shiru suka ce ba tattaunawa sai su ta hira amma shi har su gama baya fahimta me suke cewa Allah masha Allah to wannan abin da suke tattaunawa nan shine ilmul haqiqatan ba wani bakon abu bane a cikin addinin musulunci kamar yadda wasu suke challenge din abu cewa wani abu ne daban sannan kuma haka idan mutum ya ta bibiyar maganganu na wato ainihin manya tun da kan sai na Ali Zaid al-Abidina haka gangaro sai na Abi Huraira a cikin Buhari a cikin hadisi yake cewa akwai abin da na bayyana shi ko ba aini ba yawwa allamtu min rasulillahi to akwai hadisai da yawa amma rashin bibiyar ilimi ne sannan kuma ilimin in ka ma yi a wajen suwa ya kamata ka je ka dauka babbar izina ce wannan gaskiya ne ba yin karatun ba a wajen suwa za ka je ka ɗauka.
to alhamdulillah sai dai kamar yadda ka ga duk jawaban da ka ɗauko na farko ka taɓo abubuwa da abu na farko shine a batun da ya shafi matasa a ɗariƙan tijjaniya wanda wannan musiba ce wacce ta shigo cikin ta wanda muna roƙon Allah ya yi ta cikin gaggawa shine da'awa za ga mutum za ga mutum yana hidimar da'awa ta ɗariƙan nan ya mai da ɗariƙa shine da'awa batun karatu dama babu babu ita kuma ɗariƙa bambancinta da kowane irin tafarki kenan na farko shine ɗariƙan na an gina ta ne akan ilimi wala mu shubran yana faɗa a cikin ruhul adabi yana cewa tariqu mahadul fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani ɗariƙan mu ɗariƙa ce ta tsantsar wato fadalan Allah da yardan Allah an gina ɗariƙa ne bis sunnati wal furqani da qur'ani da sunna to qur'ani da sunna kuma sune ilimi to mutum yana kallon su a mazaunin wani abu da ba zai je koya ba sai dai ya tara gashi ya rike carbi wannan kuma ba abu ne da ba koyarwan shi Ibrahim bane kwata kwata da aka ce Ibrahim yayi littafi guda ya nuna wa almajiransa yake cewa gashi tabsiratul anani fi annal ilma huwa al-imam ko ba ka ba shi bara yace gashi wayarwa haskawa al'anam talikan ya cewon ilimi shine jagora ba tare da ilimi ba ba za ka taba zamantowa wani ba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi inji manzon Allah yace sai ya fahimtar da shi addini in ji annabi muhammadu ashe wannan addini mu da ɗariƙa mu da komai ba a gina ta akan komai sai akan ilimi da aka maulan mushau tijjani cikin ka'idansa na tasawuf yake cewa idza zamitum anni shay'an sai ce fazinuhu bi mizani shari in kun eh fa ma wafaqa fa khuzuhu wa ma kalafa fatruku in kun ji an ce ni na ce to ku auna da mizanin shari'a ya za ka yi ka auna da mizanin shari'a ba ilimi sai da sai da ilimi ya ce abin da ya yi daidai da shari'ar annabi ku karba wanda bai daidai da shari'ar annabi ba ko da ni shau tijjani ne na faɗa ku bari ku ajiye shi a kaga gefe shautu jani ya taushe duk wata wani mai sharri mai sharri ya toshe ya gama babu an gama kuma shahannai sun tabbatar mana cewa ba a taba jin wani abin da bai dace da hadisi ba ko qur'ani ya fito daga bakin shautu jani kwarai ba taɓa yi ba ba taɓa yi ba ba taɓa yi ba sannan kuma kaga abu na biyu da kai magana kai ah, shi abdulmajid shine magana cewan ilimin hakika da ilimin Shari'a.
shari'a wannan abu wanda yan uwa suke ta daga hankali akan su musamman yan uwan mu yan izala ya kamata su fahimci wani abu guda daya wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin alkur'ani a cikin sunnar manzo Allah tabbatacce a cikin littattafan malaman su mu bar maganar malaman dariqa ibnu taymiya a cikin alfurqan maganar da yake cewa wa manidda anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama يعني يحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو يحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن فهو شر من اليهود والنصارى أو كما قال من ماذا معناه يكي تشوى دو وندي تنالين تشوى كو ينا بقاتا من ذا الله ني a ilimin shari'a baya bukata annaba ilimin hakika ko ya ce yana bukata annaba ilimin zahiri baya bukata annaba ilimin badini ibnu taymiya ya ce ya fi yahudi da nasara sharri a ƙarshe a shafin ɗan gaba kaɗai yake cewa kai ilimin hakikan nan ma shine asalin lubbin addini yace sauran duk mazahiru ne amma asalin kwansan addini abinda addini ya kunsu a cikin lubbi lubbi ilimin hakika lubbi ne.
mahada ɗaya Eh, lubbi lubbi lubbi in ji Sho Ibrahim. asalin lubbi lubbi to kaga ya kamata mutanen mu su fahimta abubuwan da yake tafiya tabbas a ilimin hakika akwai shi a addini kai in baka san shi ba ba cewa za ka yi babu ba kamar yadda shotaru usman bauchi ne ke fara yake cewa idan baka da kuɗi a aljihunka baka da kuɗi a bankaɗan filanka baka da kuɗi a banki to fa karka ce kowa bai da kuɗi ta ba wannan tsarin a ba wannan tsari kai ne dai baka da shi amma sauran jama'a lallai suna da shi to ilmul haqiqati lallai akwai shi ibnu ibnu taymiya yayi dogon faffadan bayani akan sa Gaskiya.
ibnu qayyim al-jawziya yayi faffadan bayani akan sa karshe ya rufe maka ibnu abdul wahhab
Muhammad bin Abdul Ma- eh, Abdul Muhammad bin Abdul Wahab kaga dai shine karshen wahabiyanci shi yake dangantawa wahabiyanci shi ma yayi magana cikin fatawansa cikin abin nan dinsa addurar saniya wanda aka tara na fatawoyinsa yayi magana akan akwai ilmul haqiqati akwai ilmul shari'ati abinda duk malaman mu da su suka yi ittifaki shine wanda muka yadda mu ma akan haka muke tafiya ilmul haqiqati baya cin karo da ilmul shari'ati Shari'ati, kawai.
baya warware shi Kawai.
yawa Shine.
suna tafiya ne tare ɗaya ba zai warware ɗaya ba Oman jama'a bai na Oman jama'a ma fakat ta haƙaƙa.
faɗar ta haƙaƙa Eh.
in ji imam malik Eh.
to amma aka samu wani ya an samu wani deviation wani ya karkace yayi wani bangare to wannan ba ruwanmu da shi wannan ba dan ɗariƙa bane kamar yadda ake samun wasu mutum ya ce ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba zai- wannan ƙarya ne Sashe- wannan zandaka ne Shi namu gabaki da tafsirin watan Ramadan gabaki da akan dukan mutane irin wayannan mutanen.
kowa ya ji wannan tafsirin kuma ana sa shi ne zifi gashi nan Gaskiya.
akan abinda akan kaga abinda shi da shi- rubutu ma haka gabaki da aka wannan ya kuma babu wani abu shehu ibrahim an tambaye shi an ce ga wasu mutane sun ce sun yi wusuli amma ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba ba za su shehu ibrahim ya ce wasalu sun yi wusuli amma ku tambaye ni ina suka yi wusuli aka ce shehu na suka yi wusuli ya ce wasalu ila saqar sun isa wutan saqar ya ce ba ku ji Allah ya ce ma sallaka kun fi saqar ba me yasa kuka yi suluki kuka isa wutan saqar qalu lam nakum minal musallin sai suka ce ba ma yin sallah kuma wannan sallan mutum ya zo ya ce bayan sallah ka danganta shi da ɗariƙa ba wannan ka tsallake makami nawa ɗariƙa makami- musulunci makami uku ne makamul islam makamul iman makamul insan sallah yana cikin makamul islam ne sai ya ce shi ba zai yi sallah ba sai ka ɗauko shi daga makamul islam ka ce yana makamul Ka tsallaka insan shi, ka ka- tsallake shi can ka ka ga- shigar da shi, to can mutum cikin gida.
to mutumin da ko kofa ma bai kwankwasa ba ma ya ce ba zai shiga ba to ya za ka ce kuma ka kai shi can cikin kurya ba zai yi ba Ba zai yi ba.
mutumin da ya ce bai zo kofar gida ba ba zai iya shiga cikin kuryan gida ba Gaskiya ne.
to sallah tana nan a makamul islami ne wannan duk wanda zai ce ba zai yi sallah ba ba musulmi bane manzo Allah ya faɗa a hadisi inna la adal ladhi bainana wa bainahum as-salah Haka.
faman taraka faqad kafara bambancin mu da kafirai sallah wanda ya bar sallah kafiri ne in ji manzo Allah to Gaskiya.
da haka a ɗauko waɗannan mutane ma ana danganta su da ɗariƙan tijjaniya wannan zalunci ne son zuciya ne wannan bai kamata ba na maulana Tun to akan kallahu mu yanzu insha Allah mun samu ittifaki yanzu babban manufa yanzu da zamu karasa a gaba na'am ko kuma in ce muka fara- muka sa a gaba shine yaya za a yi matasa mutanenmu Mm.
su ƙara sanin cewa lalle su sani cewa tijjaniyan nan da sufancin nan gaskiya ne gaskiya ne kuma za mu ƙara koma magana shehu ibrahim su sabi su na tawal fauka din nan haka ne haka ne duniya gabaki ɗaya ta sallama shehu ibrahim malami ne ƙwarai kuwa don magabatan mu nan dai ga sanan ko anan kano da ya zamto nan ne asimatul faida eh duk magabatan mu da da suka bi shehu ibrahim su ne malamai gabaki ne na ƙasar ƙwarai kuwa duk wanda ya zama malami to a wajen su ya ɗauki karatun haka ne to sai zan to kuma ga sunan sun bi shehu ibrahim idan ka bi tarihin kasashe na musulunci da shehu ibrahim ya tun da kan egypt jami'at al-azhar wanda ake ganin ne tushe na ilimi to za ka ga gabaki ɗaya malaman su shehu muhammad al-hafiz da su kishki na malaman gabaki da duk sun bi shehu ibrahim ƙwarai kuma shehu ibrahim yake cewa ɗarika tijjani an kafa ta ne da ilimin hadisi da qur'ani shine foundation ɗan ƙwarai da gaske dama an tambaye shehu tijjani kamar yadda shehu muhammad gali yake tambaye shehu tijjani yace wa menene so ana ta tasawuf tasawuf bai ce su menene tasawuf shine shehu tijjani ke cewa imtisalil awamir wacce na bin nawa na ne fi zahir wal Wal batin batin min min haisu haythu yarda, yarda la min haythu tarda.
shine sadar da umarce umarcen Allah da barin hana haransa kuma ta yadda Allah yake so yadda ba yadda kai kake so Ba yadda ba kake to a nan sai di abinda dama yake samun waɗansu mutanen mu kaga maganan nan da kai shine sukan ɗauki kansu su ɗora a kujerar manzo Allah sai su ce umarnin annabi sai abin da ya dace da ra'ayinsu shine umarnin annabi ba haka bane eh ba haka bane umarnin annabi Ah, Allah yana faɗa cikin alqur'ani falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi haka ne yawa kar ka ɗauki wani ra'ayinka ka zo ka ɗauka ka ce wannan ya saba wa annabi alhalin ra'ayinka na sabawa Gaskiya.
wannan ba daidai bane Gaskiya.
ya kamata mu samu muhallin ittifaki kuma kaga dukka yanzu misali mu ɗauki shakhsiyat da muke da shi a ƙasar nan Shehu Ibrahim ya ishe ka ramzi mu bar batun rubuce-rubuce a yi wa mutane saboda rubutu sai mai ido ne zai sai duba mai sai mai ido.
ido da kwalli Gaskiya ne, gaskiya ne.
amma waƙi'i Haka.
abin da yake a zahiri da magar kowa zai iya wanda kowa zai iya ganewa sai mu duba suwaye malaman addinin duk wani sawawun dan ɗariƙa ne ko ɗariƙan mu ba ɗaya ba ko kuma wanda ba dan ɗariƙa ba ne sai mu ce to kamar na jariru sai mu gaya maka a abin nan ula'ika aba'i fajini bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u ga irin nawa malaman kawo min irin naka gaskiya sai mu ɗauko malaman mu mu zube in mun zube misali mu bar mutum da muna cikin ƙwaryen garin Kano Mm.
a cikin ƙwaryar garin Kano mu ne muke da show man tijjani na mota mu muke da show a tiku mu muke da show maulana show malak karami mu muke da show a show mai hula mu muke da show kafanga mu muke da show na show na a nan kuma yanzu in kaga ko wannan iyaye ka sako ya'ya wanda yanzu ma muna ci albarkacin su mu muke da irin su show nazifi mu muke da irin su show shehu mai hula mu muke Saidi gasin Bashir.
shi su sai di bashir halifan shi tijjanin mota waɗannan dukkan su fa suna nan to idan mun zo mun ɗebo waɗannan malaman namu sai muka zo muka ajiye muka ce to kai kuma fito mana da wani wanda za ka kwatanta da su kawai gaskiya ne waye ko waɗanda suka shige ko wanda ake da su yanzu ba Ba- wani mai malami wanda kuma ka yake da irin san wannan.
kwana tana a tafsiri shi Eh.
ke cewa ita tijjaniya ko ko salatul fati Na'am.
rijiyar bakin gari in baka yi ba ubanka yayi
wannan haka yake ba shakka Gaskiya.
gaskiya ne eh Eh, wannan wannan kwai ne in ne.
baka sha a sama ba za ka gangaro kasa ka sha Yawwa.
wannan haka ne komai komai menene da mutum zai dinga jifan tijjaniya da shi to babanka ya tijjaniya babanka idan babanka bai ba to kakan ka kakan kai matukar ana riƙe ya sai baki.
ka shigo cikin silka dole yawwa da haka in misali za a tafi wutar to a zuriyan ku kai ma akwai yan wutar birjik Birjik.
bila adadin Gaskiya.
gaskila minus kai da haka aka makalla wannan hudamu rasul sallallahu alaihi wasallam kwanakin mun fitar da announcement eh cewa duk wanda mun ba da sanarwa sosai cewa duk wanda yake ganin akwai wani abu a tijjaniya na kafirci ko kuma raɗe da ake yadawa na sharri tun da dai duk shekhanai sun fita sun baranta kansu da shi kuma an fitar wasiku da sauran amma wasu hanyar suna nan suna sharri suna nan manufa ai ka san Yawwa.
algardu marad yau kuwa to don haka mun bada announcement cewa duk wanda yake ganin cewa wai a tijjani akwai wani wani littafi da shi ibrahim ya faɗi wasu maganganu da yake cewa kansa allah ko kuma wani- wasu littafai na manyan shehannan mu da aka yadda shehannan tijjaniya ne Kwarai.
kuma suka rubuta suka ce shi allah mun kirawo awa biyar mun ce za mu ɗauka kafafen yaɗa labarai da tv cewa idan akwai wanda ya tabbatar da haka daga cikin kowanne bangare ne to ya zo za a yi- za mu akwai waki- akwai wakilci da za a zauna mutum ya nuna wannan a wajen kafurcin da shi ibrahim ya yi a cikin Kwarai.
littafansa ko shi alhamdulillah wannan wannan sanarwa sai di Allah ya saka da alkhairi ta yi daidai tare da join din anwaru eh da ma muna tare Awa biyar.
yawa za mu dauka abinda muke Muku da- bukata eh.
da kuddamu da anwaru sun Yau.
sayi awa biyar in to shikenan duk wani muna ƙara jaddadawa Yawwa.
abinda kake ganin wannan abin kafirci ne a tijaniya amma da sharadi ya tabbata abin na tijaniya ne Yawwa.
a cikin littafin tijaniya yake littafi gaskiya.
mu'tabari shehu kowa haka tijaniya ne wanda ittifaki na kowa ya da shi tijaniya.
na tijaniya ne ko wani malamin tijaniya wanda kake ganin wannan abin kafirci ne ka zo man ware awa biyar a cikin awa biyar din nan zaka zauna Ka ka- baje kolin.
ka faɗi- ka baje kolinka Yawwa.
za mu ma mu baje kolin mu za mu kare illa iyaka da sharadi ɗaya tallin tal shine ba zai yi ka tashi ka tafi ba kai ma sai mun caji gidanka yawa yayi wannan shine kawai sharadin mu.
yayi yawwa sharadin mu shine insha Allah Eh.
za mu zauna za mu caji ka caji gidanmu za mu kare Yayi.
mun yadda Yayi.
kai ma kuma za mu caji gidanka sai ka kare yayi yawwa ba za ka tashi ka tafi haka kawai roma roma ba ka zo ka ce yan tijaniya sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza mun kare mun kare a kai ma kuma sai ka ci- kai ma za mu ce kaza za mu ce kaza sai ka kare Gaskiya.
wannan shine sharadi duk wanda ya amsa wannan goron gayyan kaman sai dai afwan cikin gaggawa na gana daga gogarin lokaci akwai a bangaren izala wanda suka je gidan liberty ne ko menene liberty tv suka je suka yi abin nan suka ce wai an gayyace su to da Allah muna bukata ga dama ta same su sun ce sun ɗibi littattafai sun kai to da Allah muna son su zo mu zauna da su su ɗebo littattafan tijjaniya su zo mu zauna su baje kolin su yanda suke so sun ce littattafai hudu suka dauka to mun ba su su dauki littafi ɗari na tijjaniya su kawo su zo mu zauna da su amma da sharadi ana gama na tijjaniya mu ma akwai littattafan su a gefe za mu ɗebo za mu baje kolin mu a kansu in yaso sai su dau awa bi da rabi mu ma mu dau awa biyu da rabi Yawwa.
wannan shi kenan Yayi.
a cikin awa biyu da rabin nan mu karanto musu amma da Allah muna roƙon su dan Allah dan annabi a taimake mu a samu ko da kare jan lemon a ciro mana mutum daya wallahi dama shi wanda ya faɗi maganan ai yace an je an yi wannan ai rijiyar lemu ne rabiu rijiyar lemu Yau.
shi yace akwai wani kaset da suka je suka yi in ka ji kaset din abin tausayi abubuwa malamin da ake taɓa ta karatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sun je sun yi a can to alhamdulillah mu muna gayyata sannan akwai wani darul hadisi ai Eh.
darul hadisi sun ce za su biya za su dauki awa ɗaya to mun yafe mun yafe awa ɗaya su zo nan su zauna ga awa mun biya kudin su ya huta eh ga awa biyar ga awa biyar su zo su zauna da haka duk wanda tijjaniya qur'ani ne da hadisi duk wanda da haka kowa ya kwantar da hankalinsa daga cikin samari da suke tunanin ka san yanzu da yawa uh, abun kamar kin sufanci kamar wasu sun dauke shi zamani Zamani.
eh kamar uh, birni ne to eh, mutanenmu da suke ɗauka irin haka to halaka ne saboda duk abin da zai zamto mutum bai ja rayuwarsa zuwa tafarkin annabi ba da kuma Sallallahu dukkan gama alaihi lafiya sanar da Allah lafiya to nake ganin mutum yana jan kansa ne zuwa halaka gaskiya ne saboda rayuwar nan gabaki ɗaya an zo yi ne a yi ibada a yi wa mazan Allah hidima zaka ina mai tabbatar ga yan uwa kowa ya kwantar da hankalinsa an zo gaba yau yanzu tijjaniya an wuce wajen da za a dinga yin shiru a an wuce an wuce wallahi dan haka akramaka Allah muna ƙara kira idan kuma ka san za a iya cewa mun yarinta eh a kila ba haife mu bane ma ka san yadda suke faɗa shi To zai- kama ana mu amma a gurguje duk wanda yake faɗan haka indai ka ji mutum na faɗan haka to jahili ne bai san addini ba na farko in kuma ya sani to tajahulan ne da gangan ya jahilci abu Eh.
saboda duk waɗanda kake ganin mafi aksarin ilimi na sahabbai gaba ɗaya da gurin samari aka ciro shi mafi aksari su abdullahi bin umar ne su abdullahi bin abbasin su duk su ne samari ne irinmu wasu ma a yanda suke a yanda muka mun girme su ma a sai za akramaka Allah ka san wani abu za a iya za a iya cewa kan mutum ma ya guje mana cewa mu tijjana muna kiran mutum duk wanda yake ganin a tijjaniya ba daidai ba sai muna kiransa arabiya da haka da Allah wanda ya ji ma ya isarwa da wanda bai ji ba gaskiya ne wanda ya dan je Allah a taimake mu taimakon mu za a yi a ƙara so a zo a a wannan zo zaman.
a zo kawai mu muna roƙo eh.
sannan ku abu na biyu wai kula ya labarin kogo ne na zance kogo kun raftar da shi amma kan babu shiga wannan magana ba Eh.
saboda yanayin lokaci muna so za ka yi masu sauraro sallama Eh.
muna roƙon Allah ya mai da kai gida lafiya amin albarkan Allah ya saka da albarkan alkhairi.
annabi sannan albarkan kuma ya manzo goyon Allah rai za mu zo insha Allah za ka halatta Eh, insha Da kanan Allah.
kanu sai mu fara dabkan mutum tukunan eh albarkan annabi insha Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzo Allah wannan ya asimatul faida ne da haka muna yi wa masu sauraron mu fatan alkhairi Allah ya hada kan musulmai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ba dan halin mu ba saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
alaikum salam